mita 88 da dogo biyar da lafiyar muryar zamani suna na tijana da mu daga masallacin umar sai tudun wada inda aka idar da sallar juma'a daidai wannan lokaci kuma za mu ji cikakken sunan limamin da idar da wannan sallah da kuma hudubar da yi a takaice
sunana gwani fasihu muhammad dan birni wannan huduba ta mu ta yau ta tattauna ne akan wani bangare muhimmi wanda daman alkur'ani ya kasa mutane ne gida uku mummunai masu takawa masu tsoron Allah da kuma kafirai su ne kaso na biyu su kafirai sai kuma munafukai su munafukai sha'aninsu ya fi kowane sha'ani rikitarwa lamarinsu yana da haɗari cutar munafunci babbar cuta ce wacce take mai haɗari a cikin al'umma shi yasa idan muka duba suratul baqara a ayoyi biyu Allah ya siffata siffar masu takawa mummune mutanen kirki haka kafirai ma a ayoyi biyu Allah ya faɗi siffofinsu amma munafikai sai da Allah ya yi aya guda goma sha uku a kansu a bakara to in kuma ka ci gaba da bibiya alkur'ani za ka ga kusan sura goma sha bakwai madaniyai duk sun yi magana kan munafikai ana ma da sura sukutun da guda da ake ce mata suratul munafiqun baya ga suratul tauba da ta kawo siffofinsu da yawa su munafikai haka munafunci wani al'amari ne mai haɗari babba sosai kuma abin da yake nufi shine mutum a fili ya bayyana sabanin abin da ya ɓoye malamai sun kasa shi gida biyu akwai babban munafunci akwai ƙaramin munafunci babban munafunci ka bayyana kayi imani da Allah da mala'ikun Allah da littattafan Allah da manzannin Allah da ranar alkiyama kayi imani da ƙaddara alkhairi da sharri nata sannan amma kuma a ɓoye ka ɓoye sabanin haka ko ka ɓoye abin da zai warware wannan gaba ɗaya ko wani ɓangare na wannan haka malamai suka ce wannan shine kaso na farko kamar yadda ibn rajab al-hanbali yake ambatawa karamin munafunci kuma shi kuma shine mutum a sauran ayyuka wanda ake ce masa annifaqul amali a sauran ayyuka da mu'amaloli a fili ya bayyana kaza amma kuma boye akwai sabanin haka da ya koyi to wannan shine yanzu ya bazu aka sa mai sunaye iri-iri wasu ce masa mujamala wasu ce masa siyasar rayuwa gashi nan dai sunaye iri-iri an raɗa masa an bashi ana ganin wai gogewa ce da ƙwarewa ma a rayuwa abinda za ka zo ka faɗa daban wanda kuma kake nufi a zuciyarka shi kuma daban wanda wannan asara ce babba a ce musulmi yana da wannan wancan babban munafincin shine yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina a Makka babu munafinci ko dai ka bi musulunci ko kai kafirci a madina ne munafunci ya bayyana kuma annabi al'amarin munafukai ya rikitar da shi sosai da yawa wasu bai san munafukai bane suna gabansa Allah da kansa yace wa man hawlakum min al-a'rabi munafiqun maradu ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum wasu annabi bai san su ba sai daga baya aka ta sanar da shi wasu hamma ya kira Huzaifa ya gaya masa adadin wasu munafukai da yawa wanda suna zuwa ana zaton cewa wato sahabbai ne amma munafukai ne to don haka duk ayoyin da suka yi magana a alkur'ani na zargin munafukai da munafunci galibi a kaso na farko din nan suke to shi kuma wannan karamin munafuncin shi annabi ya faɗa a hadisi cewa a arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa duk abubuwa hudun nan duk wanda suka tattara a gare shi munafiki ne tsantsa har sai ya basu wanda ma yake da ɗaya daga cikin hudun shi ma yana da ɗaya daga cikin ta'adu ko ɗabi'a ta munafunci sai idan ya batta idan mutum zai zance ya ƙarya idan ya alkawari ya saba idan ya ƙulla alkawari ya shirya yaudara kawai mu je ai formalities ne a ce za a kawo ɗin kuma ya san yaudara yake ba zai kawo ba ko kuma idan an yi husuma rigima da mutum ya wuce gona da iri ya fajirci to wannan duk munafunci ne na aiki wanda yake da hadari mun yi bayani a cikin hudu ba kan munafukai suna da siffofi da yawa siffofinsu suna da yawa Allah ya riga ya kwaye labulansu ya bayyana wa mutane halayensu don a gane su duk mai karanta alkur'ani al'amarin munafikai ba zai taba shigan masa duhu ba duk mu'amalar da ake in ya ga wasu sun kawo jiki suna yi in munafikai ne inda yana da ilimi zai gane in kuma na kirki ne ma zai gane daga cikin siffofinsu mafi hadari shine suna da yawan kafirce ma Allah shine alqur'ani Allah yace wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha idan aka ce ku zo ku yi imani kamar yadda sahabbai suka yi imani sune annasu ana sai ce yanzu za mu yi imani kamar yadda wawayen nan suka yi imani wai suna nufin sahabban manzon Allah sai Allah ya ce ala innahu humus sufaha bari ka ji sani ka ji su ne wawaye sai dai su ba su san haka ba to kaga wannan siffa ce babba ta su ba sa imani na gaske cikakke mu abin da aka gaya mana udkhulu fi silmi kafa so ake in zaka yi musulunci ka shiga tsindin kar ka shiga cikin wa minan nasi man ya'budullah ala harfin mutum yana bautar Allah yana musulunci amma yana rara gefe ya kasa shiga gaba daya to munafikai siffar su kenan ta farko daga cikin siffofin su munafikai suna da hassada suna da kuma adawa ga mummunai shine alqur'ani ya riga ya gaya mana irin karfin hassada su da adawar su da suke yi ga muminai Allah ya ce in tusibika hasanatun tasu'uhum wa in tusibika musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl idan abu mai kyau ya samu manzon Allah to sai su dinga jin bakin ciki saboda kiyayya da hassada to wannan kuma kiyayyar yanzu ta biyo bayan har malamai akan yi musu irin wannan hassada da kiyayya da zarar wani abu na ci gaba ya zo ya samu malami sai ya ga mutane haushi suke ji suna dakilewa ba sa so ya samu to burbushin wancan munafikan ne da daman haka suke tun ada ba sa son mumini ba sa son ya ci gaba Allah annabi ya gaya mana a cikin hadisi a cikin sahihul bukhari yace ayatu al-imani hubbul ansari wato Allah ya riga ya sanya duk mutumin kirki ya sanya a zukatan munafikai suna kinsa shine manzo Allah yake cewa alama ta imani shine aga kana son mutanen Madina sannan alama kuma ta munafunci aga kana kin mutanen Madina wannan hadisin Anas ne hadisin Bara annabi yace duk wanda yake son su ba zai so su ba sai dan yana mumin la yuhibbuhum illa mumin duk mai son mutanen Madina mumini ne mai kin su kuma wato munafiki ne dan haka wanda ya so su Allah zai so shi wanda ya ki su Allah zai ki shi to da haka daga cikin babbar siffar su shine kiyayya ga mutanen kirki kin waɗanda suke salihan bayi siffar su ta uku shine izgilanci suna wa Allah izgilanci suna ayoyin Allah izgilanci suna wa manzon Allah izgilanci shine Allah ya ce a abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un farkon ayar wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna naqudu wa nal'ab in kaga suna wargi da abin da ya shafi janibi na ma'aiki ko ayoyi ko abin da ya shafi addini suka yi izgilanci kai musu magana su ce ai abu ne fa kawai naman ne raha ce to akwai inda ba a raha gurin da ba a zuwa ne Allah ya ce da Allah da ayoyin Allah da manzan Allah za ku dinga izgilanci to ka ku kawo hanzari kun kafurta bayan imani to yana daga siffofin su izgilanci ga mummune mutanen kirki yana daga cikin manyan siffofin su shine suna munana wa mutane zato mutum zai zo kamar yadda abi mas'ud al-badri ya faɗa yace an umarce mu da sadaka alqur'ani sai mu je mu dako mu ɗau kayan nauyi mu zo ladan da aka bamu mu sadaka wallahi munafikai sai su ce bani mu fa Allah ba sai in kaɗan muka bada su ce wai mai Allah zai da ɗan ƙanƙanin abin da muka bayar Abu Aqilin ya taɓa sadaka binis sa'in suka ce mai Allah zai da ɗan wannan abin rabin tiya za a ba Allah wani ya zo da shi mai yawa suka ce riya dan neman duniya to duk inda munafiki yake zaka ga baya so wato ka zo ma ka ce za ka yi aikin alkhairi sai ya ce akwai wata manufa saboda zuciyarsa ba ta da kyau to shi yasa yau din muka shirya hudu ba akan abin da ya shafi munafunci da siffofin munafukai ba don komai ba saboda dabi'a ce wacce alqur'ani yayi ta fadatta yayi ta fadatta yayi ta siffata masu ita har ya zama na sahabbai suna tsoron kan ma fa su fada ciki sai zana Umar ya taba kiran sahabi Huzaifa da Annabi ya gaya mai sunayen munafikai yace dan Allah da ni a cikin waɗannan manzo Allah ya lissafa yace wallahi ba kai amma bayan kai ba wanda zan ƙara tsarkakewa in ce ba shi ba zan ƙara gaya kowa ba shi yasa Ibn Abi Mulaika yace na riski sahabbai 30 wallahi kowa a cikin su yana jin tsoron munafunci akan kansa to amma yanzu mutane sun manta da ma wannan maganar munafuncin ana ganin dabara ce da wayo da iya mu'amala shi yasa muka dauko muka yi hudu ba akai kuma da dama a rayuwar da muke ciki din nan munafunci yana ta bayyana a tsakankanin mutane za a ga mutum ya nuna shi mai imani ne mai san manzan Allah ne mai kare shi amma sai a zo a yi abin da kalamai ne na batanci a janibi na manzan Allah cin zarafi ne bai kamata a faɗa ba amma sai ka ga yana goyon bayan wannan wanda ya faɗa ɗin yana ƙoƙarin ba shi kariya kuma yana da'awar cewa a tare da haka yana son manzan Allah to kaga wannan tabbas munafunci ne da yake yawo a tsakankanin me ya dado wanda ba mu farga ba har abubuwa wato na addini manya-manya ana zare su ba tare da mun san ma an zare su a tattare da mu ba babban fatan mu dai Allah madaukakin sarki ya sa mu zama yan gaske ba yan gangan ba duk abin da yake na wannan siffofi na kasa yin sallah sai cikin nawa da munafikai suke yi duk abin da ya shafi wannan siffofi na wato na munafikai wanda suke da shi na umarni da mummuna da kuma ƙoƙarin hana kyakkyawa Allah ya kiyaye mu Allah kai ya sa mu shiga ciki Allah ya sa kan mu zama misalin da annabi ya buga na munafiki cewa masalul munafiki ka masali ashati al'aira misalin munafiki kamar misalin wato tinkiya ce wacce take ta ɗimauce ta fa muna tare da su Allah ya ban mu da san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da zai zama na shubha wanda zamu ba da kariya ko goyon baya ga masu cin mutuncin annabi kamar Sahara Reporters ko kuma abin da ya faru a wannan gari namu mai albarka na wani ɗaya da aka samu ya jingina wa annabi kalaman batanci shi wai ba da niyyar batancin ba ya manta mai ashafa ya ce in ka jingina wa annabi kalaman batanci ko da ba da niyya bane ko baka kudirce ba in bisa jahilci ne ka jingina annabi kabira cikin kaba'ir kashe ka ra'ayi haka yake babi ne guda fasali ne guda kai a cikin ashafa da haka duk masu bashi kariya Allah ya shirya su Allah ya sa su daina wannan munafunci Allah ya ƙara ɗaukaka wannan gidan rediyo naku na dala Allah ya sa mu gama da duniya lafiya wa sallallahu wa sallama ala abdullahi wa rasuli nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mita 88 da dugo biyar da lafiyar murar zamani suna na tijana da mu daga masallacin umar sai tudun wada da ke nan tukuntawa karamar hukumar birni sai kun ƙara jina nan gaba